أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتم من وانا لتافي نقيبة القراء إذا مو ɗora daga inda muka kwana. A, a karatunmu da ya gabata dai, mun fito ne a fatahu makka a wannan littafi za mu tashi shafi na arba'in da ɗaya mun fito ne a fatahu makka fatahu makka an yi maganganu game da abubuwa da yawa da suka faru lokacin fatahu makka to bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya buɗe makka a shekara ta takwas bayan hijira saboda a watan ramadan aka yi fatahu makka ashirin ga watan Ramadan aka yi fatahu Makka. Bayan ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ya buɗe Makka, an buɗe Makka to ita Makka tana kewaye da wasu ƙabilu na larabawa, akwai hawazinawa, akwai hawazin kewaye da larabawa, akwai kuma saƙif, akwai banu saƙif. Duka waɗannan ƙabilu guda biyu ƙabilu ne masu tsananin haɗari. Saboda haka, duk da an yi fatahu makka idan aka dawo gida aka miƙe kafa to za su rika bawa musulunci matsala saboda haka maiki sallallahu alaihi wasallam ya ga lalle gwara duk inda za a yi su ma waɗannan kabilu na gefe gefen a yaƙe su saboda idan aka zauna tare da su zai zama an yi ba a yi ba zai zama a cikin gari ana musulunci ƙauyuka kuma gefe gefe musuluncin zai zama da wahala saboda haka za su zama barazana ga musulunci shi ne a nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an yi fatahu makka ashirin ga watan ramadan da ramadan ya fita watan shawwal da ya kama ya yi kwana goma ko sha uku ko sha bakwai bisa saɓani na malaman sira wasu malaman sira suka ce goma ga watan shawwal kenan kaga haka ce goma ga watan shawwal kaga kenan bai kuma kwana goma sha ba kenan da yin fatahu makka aka zo aka yi yakin hunain saboda yanzu zamu magana ne akan yakin Hunaini wasu suka ce sha uku wasu suka ce sha bakwai to kaga ko da sha bakwai ga watan ne ma kaga kwata kwata bai kai dai wata ɗaya da yin fatahu makka ba aka zo aka yi maganar yakin Hunaini to a yakin Hunain abubuwa da yawa sun faru abu na farko da ya faru an yi fatahu makka kenan aka taho yakin Hunaini saboda haka sahabbai sun taho da yawa sun taho suna da yawa sahabbai suka taho yakin hunai sahabbai suna da yawa don adadin sahabbai da aka zo yakin hunai da su za su kai mutum dubu goma sha biyu to abin da sahabbai suka fara yi shine cewa ai dama dan ba mu da yawa ne ake yakar mu amma yanzu mun yi yawa in dai saboda yawa ne ai ba abin da zai same mu saboda haka wannan dogara da sahabbai da suka yi ganin cewa suna da yawa sai Allah ya sa yakin sai ya bada ruwa a farko kamar da Qur'ani ke cewa iz ajabatkum kasratukum falan tubna ankum sha'an wa zaqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbiri saboda wannan yawan da sahabbai suka ga sun yi suna cewa ai ba za a rinjaye mu ba yau tunda muna da yawa to wannan alfaharin da suka ci sai Allah ya kishi sai ya bari yakin ya karye musu a farko saboda haka da aka zo aka fara yaki suka ji kibau suka ji kibau na hawazin da mutane masu tsananin iya harbi da wuta ce wuta wasu daga cikin sahabbai sai suka sai suka fita da gudu suka gudu saboda haka kuma su mutanen hawa wannan mutanen su hawazin suna da yawa sosai a wannan yakin saboda akwai malaman sirar da suka ce sun kai mutum dubu talatin kaga su musulmi sun fito dubu goma sha biyu sun fito dubu goma sha biyun ma a hakan ma suna alfahari cewa ai dan daman ba su da yawa ne ake rinjaye su to gashi yanzu kuma su hawa zinawa sun fito su dubu talatin kaga sun fi ninkin musulmi biyu saboda haka da suka tashi fitowa su da matansu da ƴaƴansu da dattawansu haka fito suka fito kwansu da kwarkwata su mutane dubu goma dubu talatin haka suka fito wannan yakin a nan sahabbai da wuta ta yi wuta wasu daga cikinsu suka gudu daga baya kuma aka dawo aka ci gaba da shi wannan yakin to wannan shine yakin hunai cikin sa zamu shiga yanzu mu dan duba abin da muka duba a takaice sun masaran nabiyyi na hawa hunainin بقميص ما ضره أربعاء ثم سار النبي sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi na hawa hunainin zuwa ga hunain hunainin sunan gurin da aka yi yakin ne amma asalin su mutanen gurin wanda aka je yaƙa din su hawazin ne hawazinawa ne a gurin hawazin ne hawazin ne eh sun masaran nabiyu sannan annabi ya tafi nawa hunain zuwa ga hunain bi kamisin da rindina mai kusurwa biyar ma darruhu arbi'ahu ba alhamis ba fa shine ma darruhu arbi'ahu arbi'ahu laraba ma darruhu bata cutar da wannan kamisin din ba saboda ba alkamis ne na rana ba kamisin ne na yaki yasa ce ma darruhu arbi'ahu wanda laraba bata cutar da su ba saboda su a jahiliya su a wurin su alhamis su a wurin su laraba rana ce ta bakin ciki da tashin hankali shine kamar nahisa su a wajen larabawan jahiliya ranar laraba rana ce nahisa wadda ba a yin abin alkhairi a cikinta ba a cikinta shi yasa ce sun masaran nabiyu sannan annabi ya tafi nahawa hunin zuwa ga hunin bi kamisin da runduna mai kusurwa biha ma darrahu arbi'u wanda laraba bata cutar da shi ba da ita ba mana ba kamisin na ranar alhamis ake nufi ba a'a kamisin na rundunar yaki shi yasa ce ma darrahu arbi'u kamisin din da laraba bata cutar da ita ba wal aadi min uddatin wa adidin laibatti uqulihim sahaba'u wal aadi su makiya min uddatin saboda tattali da suka yi wa adidin da yawa da suke da shi la'ibat fi uqulihim sahaba'u sahaba'u giya la'ibat ita ce ta wasa fi uqulihim da hankulansu suna ga cewa sun yi gayya sun kai mutum dubu talatin saboda haka ai za su zo su murkushe musulunci to wannan abin ya ba su ya rudar da su rakibal bagalatan nabiyyu fazalat min kuyulil fawaris al khuyala'u rakibal bagalatan nabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan yakin ya hau alfadara ne alfadara ya hau shi alfadari ya fi jaki amma bai kai doki girma ba to annabi ya hau alfadara ne fazalat kuyala'u sai duk wata takama ta kau min kuyulin daga dawakin alfawarisu mahaya kaga shi doki shine ke ganin duk abin hawa ba kamar sa duk wanda ya hau doki duk wanda ya hau wani abin hawa wanda ya hau doki yana ganin karba ya shi to a wannan tafiya yakin kuma annabi ya hau alfadari saboda haka alfadari kaga yanzu duk wani abin hawa kenan bai kai alfadari ba kenan a lokacin da annabi ya hau alfadari shine rakibal baglatan nabiyu annabi ya hau alfadari fazalat kuyala'u sai wata takama ta kau min kuyulil fawarisi daga dawakin mahaya farra sabon iza ajabu sun ma'adu wa hawa na hawa da idabiha adda'u farra sahabun sai sahabbai suka tarwatse lokacin da saboda waɗannan suna da yawa sosai. Iz a'ajabu lokacin da suka yi alfahari da yawansu, sun ma'adu bayan sahabban sun gudu daga baya waɗanda suka rage suna tare da ma'aiki daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kiransu su dawo shine sun ma'adu da annabi ya sa aka kira su duk sai hankalin su ya dawo jikin suka dawo wa nahawal idabiha adda'u adda'u annabi sallallahu alaihi wasallam yana zabura biha da wannan alfadarar tasa na hawal ida zuwa ga makiya a lokacin ma an gudun fitowa fili yake cewa anan nabiyyi la kazib annabi na abdul muttalib saboda kada wani tsammanin annabi ma ya buya fitowa ma yayi yana zafiran alfadarar tasa yana cewa ni ne annabi ba ƙarya wa ramakum bi kaffi turbin fasarat fasaras sadaru zahran wa kullu wajhin qafau wa ramahum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefe su bi kaffi turbin da tafi ɗaya na ƙasa fasaras sadaru zahara sai kirjinsu ya zama baya, wa kullu wajihin dukkan wata fuska kuma kafa'u sai ta zama ƙeya, ma'ana da annabi ya ɗauki ƙasa ya jefa shikenan duk ƙasar ta shiga idansu, shikenan daga baya suka kama suka yi ta gudu. Wa hunaka siyufu jalat fajaru bi nufusin wa hum biha bukhala'u wa hunaka siyufu a wannan gurin ne a siyufu takuba jalat suke ta kewayawa. Fajadu bi nufusin, da su waɗannan kafiran, fajadu sun yi kyauta bi nufusin da rayukansu. Wa hum biha bukala sai kuma gashi sun zo suna rowar ran nasu. Mana da kafirai sun taho kai tsaye akan za a yi yakin amma da suka ci wuta sai ga kafiran kuma sun kama gudu aqbalu kal hubibi addan fadarat fawqahum min hububihi arja'u arha'u aqbalu su hawazin sun fuskanto sun fuskanto kal hububi kamar ƙwayar gero ko ka ce ƙwayar dawa addan wajen yawa kaga mutum dubu talatin ai da yawa fadarat fawqahum arha'u dutsen nika fadarat ko ka ce arha'u injin nika tunda su sun fuskanto ne kamar ƙwaya arha'u injin nika fadarat sai ya kewaya fawqahum a saman su min hurubihi saboda yakinsa su sun taho kamar kwaya sai kuma inji ya biyo kansu ya kake ga injin nika ya da kwayoyin gero ko masara ko dawa ya yake musu to su sun nufo yaƙi kamar kwaya saboda yawa to shi kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya kafa musu injin nika amma na yaƙi shine dahanathum wa naruha kabazathum lil awafi wa tsairi minhum giza'u dahanathum sai wannan dutsen sai wannan injin nika na yaƙi ɗahanathum sai ya nike su wa naruha wutar yaƙi kuma kabazathum ta mai da su gurasa sai gurasa su daman aka sami gari aka nika ai sai gurasa ko saboda aka injin nika amma fa na yaƙi sai ya zamto ya nike su naruha wuta kuma irin ta yaƙi ba wutar murhu ba kabazathum sai ta gurasa su lil awafi ta rabawa mabarata wa ɗairi da tsuntsaye minhum giza'u giza'u abinci ya tabbata lil awafi ga mabarata wa ɗairi minhum da kuma tsuntsaye daga cikinsu al'awafi shine mabarata shine kamar dabbobi da suke bin mutane shine ashe yasa ake ce musu awafi idan mutane suna tafiya akwai dabbobin da suke biye da su saboda in aka in aka yadda zango masu cin abinci suka ci abinci in aka tashi a gurin kaga za a bar sauran abinci haka da sauransu to daga baya irin karnuka haka da sauransu za su zo su yi tawawar wannan abu shine dahanatuhum wannan injin nika sai nike su wana ruha wutar yaki kuma kabaza tuhum tai gurasar su giza'u abinci ya tabbata minhum ga su kafiran lil awafi sai zama abinci awafi mabarata su ne irin su kuraye da sauran shafo da su shirwa da irin su angulu da sauran su ne a wafi waɗaya da tsuntsaye suka samu abinci wal khairir rusul kirami abil qasim sarat amwaluhum wan nisa'u sarat amwaluhum dukiyoyinsu wan nisa'u da matayensu sarat sai suka zamto likairin rusul kirami ga fiyayyen manzanni wanda yake mai girma abul kasim shine abul kasim sai gashi duk an yake su duk yawan nasu na an yake su an kakkama su shaqiyat birwa ga hawazin laula juduhu lastamarra fi hashifa shafa'u shaqiyat hawazin hawazinun wannan kabilar laraba da ake kiranta hawazin shaqiyat ta talauce bilwaga a wajen yaki saboda duk ta fito da dukiyoyinta da matansu da komai da komai su kuma gashi an yi yaki ya rintaɓe musu an kama su shi yasa ce hawazinu su hawazinawa shakiyar sun talauce birwa ga a fagen daga saboda su sun fito da dukiyoyinsu ne da komai da komai laula juduhu ba dan kyautar annabi ba lastamarra fi hashaqau da wannan rashin arzikin ya tabbata a cikin su amma saboda arziki irin na annabi sallallahu alaihi wasallam da kyautarsa sai annabi ya musu afuwa saboda su waɗannan mutanen hawazin ɗin a cikinsu aka rena annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsu aka rena annabi saboda haka kabila ce ta halimatu sa'diya sannan a wajen yakin ma ya hadda shema'u wacce aka rene su tare saboda haka sai da suka gama talaucewa komai nasu babu daga baya suka yi shawara suka ce kai gwara fa su je su musulunta saboda musulunta da suka yi albarkacin kuma shima'u da take cikin su suka musulunta ma'aiki duk abin da aka karba nasu a wajen yaki komai ya mayar musu kayan su saboda sun musulunta yace ba dan kyautar annabba da wannan rashin arzikin ya tabbata saboda a lokacin da an kama su gaba da an kashe su wuta za su tafi amma bayan an kama su an kwace komai na sun zama ribatattun yaƙi daga baya suka zo suka musulunta suka roƙi annabi saboda kyauta irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abin su da aka karɓa aka ba su kayan su shine shakiyat bilwaga hawazinu hawazinawa shakiyat sun talauce bilwaga a fagen daga laula juduhu ba dan kyautar annabi ba lasta marra fiha shaqa'u da wannan tadewa da rashin arzikin ya tabbata cikin su sai ya basaba ya lirrada'i wa fazat bi ayadihi ukutuhu shayma'u sayyaba sabya sayyaba sabya annabi sayyaba ya bayar da asabiya duk abin da ya karba wajen hawa zinawa lirrida'i saboda a cikin su aka shayar da shi duk wani abin su da aka karba ya mayar musu kayan su wa fazat ita wannan kabila ta hawa zinawa wa fazat sun rabauta bi aidihi da irin ni'imomin annabi sallallahu alaihi wasallam ukutuhu shema'u ita ce ƴar uwarsa shema'u ma'ana sai ka ɗauko ukutuhu shema'u ƴar uwarsa shema'u wanda aka shayar da su tare wa fazat sai ta rabauta bi ayadihi da ni'imomi irin na annabi wa afadal ada afin nasi hatta kasurat min hibatihi al-akniya'u wa afadal ada'a sai annabi ya kwarara kyauta fin nasi a cikin mutane hatta har sai da kasurat aganiya'u mawadata suka yawaita min hibatihi saboda kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mutane da yawa kyautattukan da da suka fita cikin talauci wallahu ta'ala a'lam zamu tsaya anan mun tashi zamu tashi ga wata ta'ifa da yakin Hunain da yakin Ta'ifa kusan duka tare aka yi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam an gama yakin Hunain ko gida bai wuce ba ko gida bai koma ba daga nan ya wuce Ta'ifa shi kuma aka je aka da Banu Saqif a can su ma suna da barazana sosai ga musulunci an yi fatahu Makka komai ya dawo hannun musulmi amma aka bar Hawazin su ne mutanen Hunain aka bar Banu Saqif su ne mutanen Ta'ifa to za a samu matsala saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam daga wannan yaki na Hunayd daga nan ya wuce Daifa direct Daifa ya wuce ko gida bai kowa ba insha Allah karatu na gaba mu shiga yakin gazwatu Daifa Allah shine masani